أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم من الندالية zamu dora daga inda muka tsaya zamu tashi shafi na talatin da bakwai a baiti na baya wanda muka kwana yana magana game da shi shehu malam nasiru cewa duk wanda ya gan shi ko ba a ce maka komai ba ka tabbatar da cewa bukatar ka ta biya wanda yake cewa lauri itahu da za ka ga shehu malam nasiru lawa'ihun hasken da yake bayyana a fuskarsa da ɗabi'unsa masu kyau na jaska su za su gaya maka sadafta mata hawa ka sama abin da kake nema fala ta ta'allali saboda hakar ka ɗimauci kawai iya ganinsa kawai ɗabi'un da kyan ganin kawai abin da yake nuna ma kenan ainul jawadi shi malam shine asalin ingarman doki furaruhu wanda wanda yake gogagge daga cikin ko kace furaruhu jarrabawarsa ko kace furaruhu zababbe daga cikin ingarman doki muqribuhu duk wanda ya san yadda ingarman doki yake fama tara a ainihi duk lokacin da ya ga idanuwan irin wannan dokin ya hillu zai ya hailala ne wa yasjudu take ya sujada yana gaya maka cewa shi malam duk wanda ya san menene alkhairi take yana ganin malam zai kama la ilaha illallah saboda mamaki da jin daɗi wa yasjudu take zai faɗi ya sujada da Allah ya nuna masa malam kai wannan aikin babba ne ba أورؤته فبشير بشير قائل لا بأس فبصد من رجائك وامدد أورؤته فبشير بشير قائل لا بأس فبصد من رجائك وامدد أورؤته ko kuma wannan ai kaga malam ne a nutsa kenan ko to auru'utuhu ko kuma kaga malam katsam shine ru'utu shine kai kitibus da mutum ba zato ba tsammani katsam kawai sai ka da shi shine aurutu ko kuma ka hadda malan kan an ba zato ba tsammani fa bashiru bishirin fa bashiru bishirin mai albishir bishirin na murmushi qa'ilun zai ce maka la ba sa ba laifi fa basid min raja'ika ka shimfida bukatunka wamdudi ka kara duk abin da ka nema za a ma har yanzu ba a maka ma magana ba kawai ganin malam kawai idan kai to murmushin da malam zai maka ka san murmushin cewa yake faɗi duk abin da kake so ama shi ne auru'utuhu ko kuma ka hadda malan katsam fa bashiru bishrin mai albishir na sakin fuska da murmushi ƙa'ilin zai ce maka la ba ka ba laifi fa basudmin raja'ika ka shimfiɗa bukatunka wamdudi ka ƙara ka faɗi duk abin da kake so a maka auji ita huwa faska zan matu walidin hanin rafikin bilwalidi musahimu mahidi numahidi auji itahu wafat ka gammat walidin hanin rafiqin bil walidi mumahidi auji itahu ko kuma idan ka zo wajen malam gammat walidin runguma irin ta mahaifi wafat ka sai ta taro ka kuma mahaifin fa hanin mai soyayya mahaifin irin mai son yaya ba marasa son yaya ba akwai mahaifin da da su cika son yaya ba to hani mahaifin irin mai son ‘ya'ya, rafiƙin kuma mahaifin irin mai tausayi ba mara tausayi ba, bilwali ga ƙaramin ɗa, mumashidi wanda yake mumashidi wanda yake mai yin kyauta, shi ne auji tahu ko kuma idan ka zo wajen malam. wafat ka ban matu walidin runguma irin ta mahaifi sai ta taro ka hanin mahaifin mai tausayi mai so mai soyayya ga ɗa, rafiƙin mai tausayi bilwali da ƙaramin ɗa, mumahidi mai kuma shimfiɗa hannu. Yaya kake gani da mahaifi yake wa ɗan ƙaramin ɗansa, ko mahaifin mai tausayi mai son ɗan ko mahaifin mai son alkhairi, kaga duk abin da yaron ya nuna yana so ma yi ba su zai yi. Wa ya zilli yar'udu minhu yar'udu minhu haibata manzarin wa jalalatin kalbul maliki al-afyadi wa ya zillu yar'udu minhu haibata manzarin wa jalalatin qalbul maliki al-asyadi wa ya zillu malan yana kasancewa eh yar'udu min wahaibati manzari eh waye zullu malan yana kasancewa qalbul maliki qalbul maliki zuciyar sarki al'asyadi sarki daga cikin sarakuna waye zullu sai ya kasance yar'udu yana jin tsoro haibata manzari saboda kwarji saboda haibata saboda kwarjini haibata manzarin saboda kwarjinin kallo minhu na malam wa jalalatin da kuma jalalarsa duk wannan alkhairin da aka ce malam yake da shi to sarakuna kuma tsoron su suke sarakuna suka gan shi tsoro su suke ji shine qalbul maliki al asyadi qalbul maliki zuciyar sarki al asyadi a cikin sarakuna amma abin da ake nufi da al asyadi shine kamar daga sayyid ne farauta daga farauta ne malikil asyadi sarki wanda yake mafarauci saboda sarakunan da suke manya-manyan sarakuna tsarin mulkin su kamar farauta ne komai so suke su farauto shi su dawo da shi cikin gwamnatin su musamman ma irin mulki irin nada ka ciwo guri kaza ya dawo cikin kasar ka ka ciwo guri kaza ya dawo cikin kasar ka to irin wannan sarakunan suna al-asyadi masu farauta komai so suke ya zama na gwamnati idan gwamnati idan shugaba mai hankali ne jajirtacce ne komai so yake ya dawo ya zama na gwamnati idan kuma wanda bai san me yake bane komai na gwamnati so yake ya sashi a kasuwa ya sayar da shi to to malikil asyadi sarki daga cikin sarakuna sarkin ko mai farauta wanda komai kokari yake ya zama na gwamnati ba wai na gwamnati ne za a dauka a sayar wasu wasu daidaikun mutane ba da an fara mulki aka mulki ya lalace eh to kalbul maliki zuciyar maliki sarki al-asyadi sarki a cikin sarakuna waya zullu sai ya kasance yar udu yana jin tsoro minhu na malam haibata manzari saboda kwarjinin ganin malam waje lalatin da kuma jalalar malam shine kwarjini to kaji malam shi sarakuna ma tsoron su suke wa iza ta zikirin laugadat ma an bi ma an bi aridihin summul jalmadi wa iza ta zikirin laugadat ma'an gadat ma'an bi aridihin na sumbul jalmadi to bayan wannan abu na malam wa'izati malam yana da wasu wa'azozi jam'u wa'az ne wa'izati zikiri malam yana da wasu wasu ambato wasu irin wa'azi zikirin da yake tunatar da mutane malam yana da wasu irin wa'azi da yake tunatar da mutane da wannan zikirin laugadat ma'an wa'azin da malam yake wa mutane laugadat ma'an da wannan wa'azin za a yi kwambatin ɗinsa a canza wannan wa'azin ya zama ruwa eh shine laugadat ma'an da wannan wa'azin da malam yake yi saboda yadda wa'azin yake ratsa zuciya da za a yi kwambatin ɗin wa'azin a mai da shi ruwa ma'an da ya zamto wani irin ruwa summul jalmadi summu kuraman duwatsu jalmadi wanda suke da kararrun duwatsu bi aridihinna da wannan ruwan sai ya sai ya ratsa su shine bi aridihinna da wannan ruwan sai ya ratsa su kaga wannan fa da wanzan la hadal qur'ani kenan fa ala jabalin la ra'aitahu kashi an mutasaddi amin kafiyatillah wa'azin da malam yake yi saboda shigar zuciya da za a canza wannan wa'azin ya zama ruwa in aka zuba wa duwatsu wannan ruwan sai ya ratsa su kaga dai dutse shine wanda ruwa baya ratsa shi ko to wa'azin da shehu malam nasir yake yi da za a mai da wa'azin ruwa a zuba ruwan akan dutse da sai ya ratsa wannan dutsen saboda tsabar wa'azi shine wa'i za ta zikirin da wasu irin wa'azi na tunatarwa laugadat ma'an da an mai da za su zama ruwa eh gadat ma'an da sun zama ruwan da sun muljalmati kurman dutse bi ardihinna da ya gangara musu mana da ya ratsa su da sai ya ratsa waɗannan duwatsun suhubun tarawwa min biharin arifin fatajuda agdarul qulubil juhadi suhubun tarawwa min bihari ma'arifin wata judu agdaral qulubil juhadi subun su wannan wa'azi na malam suhubun wasu irin wa'azi ne turawa da ake ƙosar da mutane daga wannan wa'azin amma min bihari ma'arifin daga kogi na ma'arifa saboda ai a wajen larabawa kamar al'ada ce sananniya har a yanzu ma a wajen masu technology suna ganin kamar in ka ga ruwa a sama to asalin su daman na ƙasa ne in aka yi rana rana ta daki kogi to firgi zai tashi daga cikin wannan ruwan ya yi sama sai ya zama hadiri sai ya sake dawowa ƙasa to a nan ya yi musu taflimar jadal ne idan ma hakan ne ruwan da yake ƙasa ne ruwan kogi ne idan ya ji zafi yake zama turiri ya yi sama ya dawo ruwa to su waɗannan giragiran da suka samu wannan ruwan da suke zubarwa to daga kogin ma'arifa na malam suka samu eh shi ne suhubun su wasu irin girgize ne turawa da suke shayar da mutane amma min bihari ma'arifin sun samo ruwansu ne daga kogin ma'arifa na malam ba a cikin teku suka ja ruwan ba a'a ga daga cikin kogin ma'arifa na malam suka ja wannan ruwan shikenan idan suka ɗebo wannan ruwan daga cikin kogin ma'arifa na malam fata judu sai ce baiwa a ga ɗara alƙulubi a sasannin zukata juhadi wanda suke wahalallu sai su yi baiwa wa sai su zuba wa zukata wahalallu wata zuciya ce wahalalliya shine zuciyar mutumin da yake mahajubi bai san Allah ba a wajen sufaye babu wata wahala a rayuwa kamar rashin sanin Allah duk wanda bai san Allah ba ba arifi bane bai shiga hanyar Allah ba to in kana neman wahalalle a rayuwa to shine ba wannan wahala ta jiki ba wanda take wucewa a'a ƙarshen wahala shine mutum ya zama bai yi tarbiyya ya san Allah ba منها على جفلا غمام مسبل ردم ولن نقرا هزاء مؤودي هزاء مؤودي منها على الجفلا غمام مسبل ردم ولن نقرا هزاء مؤودي منها يا تبت غيراجزي na ruwan ma'arifa na mala gamamu akwai wani irin girgije musbilu mai yawan zubar da ruwa ridmu shi ma mai yawan zubar da ruwa alal jafala ga kowa da kowa kowa ma yana samu daga malam yana taimaka masa shine min ha ya tabbata ga giragizan nan alal jafala ga dukkanin mutane ga mamun wani irin girgije ne musbilin mai zubar da ruwa ridmun mai yawan kwararar da ruwa alal jafala ga dukkanin mutane. Walin naƙara ya tabbata ga wasu mutane kuma ɗaiɗaiku, hiza'u wani irin rabo, mu'awwadi wanda ake kawo musu na musamman. Shi wannan mu'awwidin nan shi ne kamar abin da ake kawo na musamman. Shi aljafla shi ne abin da za a ba wa kowa da kowa. Naƙara kuma rabo ne wanda ake ba wa wasu ɗaiɗaikun mutane. To shi arziki na malam da ma'arifa ta malam da alkhairin da malam yake ba wa halittu to gamamun misbilun girgije girgije mai zubar da ruwa rijimin wanda yake yawan kwararar da ruwa min hana wannan ma'arifa ta malam alal jafala ya tabbata ga kowa da kowa ma'ana da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda ya yadda da wanda bai dawa malam ya masa rana a rayuwa walin naqra ya tabbata kuma ga wasu mutane na musamman hiza'u akwai wani rabo mu'awwadi wanda yake na musamman shi ma shi ma wannan mu'awwadin abinci ne wanda ake kawo bako shi kadai idan aka yi taro za a kawo abinci na kowa da kowa kowa za a kawo abinci kowa da kowa ya ci to akwai wani abinci na musamman kuma wanda ake rike shi na musamman wanda wasu baki na musamman su ake kai wannan abincin to shine mu'awwidi wani irin abinci ne na musamman da ake ba wasu mutane na musamman an yi taro kowa an ba shi abinci to shi ne jafla to kuma sai a ware kuma wani na wasu mutane ne na musamman to malam ya ba wa kowa da kowa alkhairi sannan wasu ɗaiɗaikun mutane su ma ya ba su abin da ya fi dacewa da su yace sahaba'u ma mujizat bima igamamatin lakin bima muhajirin lam tajmudi har yanzu dai malam yana ta gaya maka ilimi na ma'arifa da ma'arifa shi ilimi na ma'arifa ko ilimin ma'arifar da malam yake bawa al'umma sahaba'u wata iriyar jirgiya ce ma mujizat ba a kwaɓa ta ba bima'i ga mamacin da ruwan girgije ba ruwan girgije ake zuba wa wannan giyar ba lakin sai da ita wannan giya bima'i mahajirin ana kwaɓa ta ne da ruwan gudan ido shine mahajir shine kamar kwarin ido ana kwaɓa ta ne da ruwan kwarin ido lam tajmudi wacce bata daskare ba to kaga tunan ma za ka gane cewa ba giyar kwalba ba ce kenan sahaba'u wata iriyar giya ce ma mujizat da ba a kwaba ta ba bi ma'i ga mamacin da ruwan girgije lakin sai dai abin da ake kwaba ta bi ma'i mahajirin da ruwan ido ne lam ta jimudi wanda bata daskare ba ma'ana da ruwa ne na ido amma fa ruwan irin na na irin na tsoron Allah lam ta jimudi wanda bata daskare ba ana faɗa idan da zamto ba ta tsoron Allah da ba ta kuka ana kiranta daskarariyar ido a ido wadda take zamce wacce bata daskare ba tana kuka saboda tsoron Allah ihim wa ma dubi kattinarin gaira ma naril asa wa hararatin lam taburdi ihim wa ma dubi kattinarin gaira ma naril asa wa hararatin lam taburdi to har yanzu dai na gaya maka ita wannan giya da malam yake rabawa mutane an ce wata iriyar giya ce wacce ba da ruwa ake dafa ta ba ana dafa ta ne da wani irin ruwa na kwarmin ido kwarmin idon kuma wanda bai daskare ba kaga ko ta nan za a gane cewa ashe giya ce mai tsada wanda ita ruwan hawaye kukan da aka yi na tsoron Allah wannan kukan da wannan kukan ake dafa wannan giyar ka tabbatar da giya ce kenan ta sanin Allah sai ce to ihin ka kara ma larabawa suna faɗa a zancensu idan ka zo ka faɗa abu ya ce ai ka rage ma ko a wasu ana yi ko abubuwa kamar su guda hamsin ne idan ka zo ka faɗa lokaci guda sai ga kamar ba a ba a yadda da kai ba da ka zo ka ce da in gansu sun kai ashirin ya ce kai ashirin sun yi kaɗan sun fi haka to balarabe yana da wannan abu a cikin magana sai ce ihin ma'ana ka ƙara abin da ka faɗa nan ka rage to ihin ka ƙara ma wa ma ɗubikat binari to giyar nan kuma ba da wuta ake dafa ta ba shine abin da ake so ka ƙara yi mutane bayani ai ka rage musu ma abin da za ka ƙara ka sace gaya musu wa ma tsubihat ita wannan giyar ba a dafa ta ba binarin da wuta gaira ma nari lasa sai da wuta irin ta bakin ciki wa hararatin da kuma wata iriyar ƙunar zuciya lam tuburdi wanda zuciyar bata huce ba ka ji ƙari fa ita giya ta sanin Allah saboda tsadarta ba da ruwan girgije ake dafa ta ba a'a ruwan ido da shi ake dafa wannan giyar kuma ma dubikat dinarin ba da wuta ake dafa ta ba da wutar murhu ake dafa ta ba gaira ma naril asa sai dai wuta irin ta ta bakin ciki wa hararatin da wata ibiyar kunar zuciya lam taburdi wanda bata bata huce ba yace karamul kala'iki isuha wal ilmu la karamul hada'iki wanda ba zil unjudi sannan kuma abu na gaba dai har yanzu dai ihin yace ka kare wa mutane bayani su san menene ma'arifa su san me ake nufi da giyar sanin Allah in ka ji bawan Allah yace giya a cikin littafin sa me yake nufi yace karamul kala'iki isuha asalin giya din saboda me ka san wasu suna giyan ne da dawa burkutu kenan ko wasu suna yin ta da alkama wasu suna yin ta da dajino wasu suna yin ta da ilimi sai ce to sai to ita ma wannan giyar da dabino da ilimi ake sai ce a'a karamul kala'iki manya-manyan ɗabi'u masu kyau haƙuri juriya kyauta da duk sauran wasu ɗabi'u masu kyau girmama mutane neman zaman lafiya da kowa to karamul kala'iki manya-manyan ɗabi'u masu kyau isu shine asalin abin da ake da ake haɗa giyar da shi shine asalin geranta ko dawarta wani ilmu da kuma tsoron Allah ka ji fa ma'arifa ma'arifa sai an haɗa ɗabi'u masu kyau guda biyu kaga yaya kake ga yanzu wani mutum ya fito yana shashanci yana shan taba ko yana wasu abubuwa ya ce wai shi arifi ne ko yana cinye wa mutane kuɗi shi arifi ne yana wasu abubuwa na rashin ladabin da wanda bai ce shi ɗarikar ne ma yake ba ma ba zai iya yin wannan abin bai ce shi arifi ne to ka saurara ka ci karamul kala'iki kyawawan ɗabi'u isuwa shi ne asalin abin da ake haɗa giyar da shi kamar da giya ta zahiri in za a yi ta sai an nemo gero ko dawa ko dabino ko makamanci abin da suke faɗa to ita wannan asalin giya ta ta ma'arifa to isuwa karamul kala'iki kyawawan ɗabi'u shine asalin abin da ake haɗa giyar da shi wal ilmu da kuma ilimi kaga ka nemi ilimi ma kenan kaga mai cewa neman ilimi a neman ilimi hijabi ne to kaga ashe bai shayi ashe ashe ƙarya ma yake bai ma ashe ba ma ba ma arifin bane kenan shi din to wal ilmu da ilimi la karamul hadaiki ita giya ta ma'arifa ba ana hada ta ne shine la karamul hadaiki ba ana ta ana hada ta ne da inabi na gonakai ba shine karamul hada'iki ba wai ana haɗa ta ne da inabi na gonake ba wanti bazil kunjuti ba kuma ana haɗa ta ne da tsimi na zabibi ba shine intibaz wantibaz shine nabir tsimi wasu abubuwa ne da ake jikawa su kwana su rike su bada wani abu to ita giya ta tsoron Allah wanti bazil kunjuti ba ana haɗa ta ne da tsimi irin na zabibi ba eh karamul kalaiki isuha isuha abubuwan da ake hada wannan giya da shi asalin su karamul kalaiki sune dabi'u masu kyau wala ilmu da ilimi ra karamul hadaiki ba wai ana hada ta ne da inabi na gonake ba wanti bazil unjidi ko kuma yin tsimi irin na sabibi ba shi bane kaji tun daga nan kaga ta sha ta sha bamban kenan da giyar kwalba ودنان هل فكر السفي سواؤها لم يكس من سر الهوى أو يسكده ودنانها فكر السفيه هواؤها لم يكس من سر الهوى لم يسكده to har yanzu yana gaya maka to shin wannan giya ta ma'arifa ta sanin Allah da aka ce giya a kwalba ake zuba ta to sai ce wajinanu ha tuluna ko ka ce kwalaban da ake zuba ta shi ne wajinanu ha tulunan da ake zuba wannan giya ta ma'arifa alfikiru safiyu tacaccen tunani ne tunani mai kyau shi ne tulun da ake zuba giyar yaya kake ga wanda yake ganin shi arifi ne yake yake tunanin ya za a iya cuci mutane ya sashe musu kuɗi ya musu damfara to shi ne wadilanuha tuluna na giya ta sanin Allah fikirus tafiyu tunani ne mai kyau lam yuksa kuma wannan tunani mai kyau hawa'uha iskar wannan tunanin lam yuksa ba a tufatar da ita ba min sirril hawa da iska mai sanyi au yaskabi sannan kuma ba ta daskare ba banda tunanin da yake taskarare tunani mai kyau mai lafiya shine waje na nuha tulunan wannan giya fikiru safiyu tunani ne tatacce hawa waha iska talam yuksa ba ta batar da ita ba min sirril hawa daga iska mai sanyi au yaskari sannan ko bata daskare ba wallahu ta'ala alam